إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين ترى قوات الربيع الثاني هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da sha shida ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha takwas Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara haɗuwarmu a wannan rana mai albarka a cikin wannan masallaci masallacin ammar bin yasir da ke cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu da muka saba gabatarwa ainihin wato a cikin littafin ishiya'u sunna wa ikhmadul bid'a wallafar babban malami shehu usman danfodiyo rahimahullahu ta'ala kuma wannan shine darasinmu na 34 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karasa karatu ne akan abin da ya shafi bid'o'i da ainihin wato mutane suka kirkiro wa'anda babu ainihin wato goyon bayan shari'a akan su akan abin da ya shafi sallah idan za ku tuna mun karanta ainihin wato wata kissa ta abi abdullahi bin mujahid da shi da wani daga cikin manyan gari wanda suka dan samu ainihin wato rashin fahimta sakamakon wata matsala ta yin addu'a bayan an idar da sallah wanda shi ibn mujahid limamin masallaci ne kuma yana da fahimtar cewa yin addu'a ta liman bayan an idar da sallah ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam don haka baya yi to har shi ainihin wato wannan mai mulki ya nemi ya tirsasa ibn mujahid a kan lalle-lalle ya dinga yin addu'a nan don su suna da bukata ibn mujahid ya ƙi har ya yi alwashi ko kuma ya yi alkawarin sai ya halakar da ibn mujahid ƙarshe kuma allah maɗaukakin sarki shi ya halakar da shi to bayan mun ji wannan wanda ƙarshe dai malam ya ce abinda duk aka ambata game da wannan matsala maganganu ne guda uku magana ta farko malaman da suka tafi kai tsaye ba tare da wani wato gaciya ba akan cewa wannan yin addu'a ta liman mamu suna amsawa bayan idan da sallah bid'a ce mai kyau akwai kuma malamai kashi na biyu da suka ce wannan bid'a ce mummuna da bai dace ba a shigo da ita cikin addini akwai kuma waɗanda suka ce ya danganta kenan ya danganta idan an yi ta ta irin siga wadda ta zo daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam misali kowa ya addu'a sa to kaga wannan dama addu'a bayan an idan da sallah akwai in kuma aka yi ta ta sigar da ta saba wa shari'a to su kuma su ma suna tattare da masu cewa bid'a ne to bayan malam duk gaba ɗaya ya gama sai ya ce dai a takaice game da wannan matsala duk abin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi ba wani daga cikin sahabbansa bai ba to ko da jama'a suna ganin mai kyau ne ko shakka babu barinsa ya fi yinsa ya ce kai balma bid'a ne kawai domin bayan da za a ce ga wani abu sunansa addini amma kuma a ce annabi bai yi ba sahabbansa masu girma ba su yi ba to bayan malam ya gama wannan bayani ne sai kuma ya shiga game da mas'alar musafaha bayan an idar da sallah musamman bayan sallar asuba da bayan sallar la'asar da kuma bayan sallar juma'a ya ce kai har da ma ragowar sallolin baki daya to shi ma dai wato irin wannan matsala ce wadda kamar wadda ta gabace ta ita ma malamai sun yi saɓani wasu sun ce bid'a ce ko da yake duk gaba ɗaya malamai sun yarda bid'a ne amma sai dai wasu sun ce bid'a ce makaruhiya wasu kuma sun ce bid'a ce ja'iza to malam ya shiga da ya ci gaba da kawo bayani a cikin littafin madakhal na ibn al-hajj abinda ainihin wato shi ibn al-hajj ya tafi akai shi ma ya kakkawo maganganun malamai da suke nuna cewa lalle kan bid'a ne yin wato yin gaisuwa ko musafaha bayan an idar da sallah har ma suka ce gurin da ya tabbata a sunna inda ake yin musafaha shine in an hadu lokacin da kuka hadu da dan uwanka akan hanya to anan ne zaka yi masa sallama ko ya maka sallama ku yi musafaha ku gaisa amma bayan an idar da sallah ba wajen musafaha bane sannan ya kawo wasu bid'o'i wanda yawanci mutane wasu ma ba su san su ba irin bid'ar sallar alhamis ɗin farko a cikin watan rajab irin su ainihin wato sallar dare da ake yi ta idan sha'aban ya raba da kuma ainihin wato sallar da ake yi daren ashirin da ainihin wato bakwai ga watan rajab da kuma sallar da ake wai ita ta ban kwana da ramadan da kuma sallar da ake yi ranar ashura da salatul kabar da salatul walidain da salatul usbu' malam duk ya hada su gaba ɗaya musu kuɗin goro ya ce kullu zalika bid'atun makaruha to bayan malam ya gama wannan bayani sai ya shiga da mu babi na goma sha hudu wanda a cikin babin ya ce abubuwa guda biyu babin ya kunsa ya kunshi bayani akan hukuncin sallar da ta kubuce idan mutum sallah ta kubuce masa to yaya abin yake a sunna wajen rama sallar da ta kubuce sannan abu na biyu game da salatu sahau ko sujudu sahawi ma'ana sujadar rafkanwa idan mutum ya samu kansa cikin rafkanwa a sallah to yaya abin yake a sunna wajen yin sujada kabli ko ba'di to a karkashin haka mun karanta wasu hadithai daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithan Bukhari da Muslim ainihin wato da kuma wasu cikin malamai ma da suka malaman hadithi da suka ruwaito hadithan a game da ainihin wato idan mutum sallah ta kubce masa yaya abin zai kasance masa to idan za ku iya tunawa a satin da ya gabata mun faɗi maganganun malamai game da yadda suka kasa wanda sallah ta kubuce masa zuwa gida biyu akwai mutumin da sallah ta kubuce masa bai sami yin ta ba saboda wani uzuri irin na shari'a sannan akwai kuma wanda sallar ta kubuce masa da gangan ba shi da wani dalili to shi wanda yake da ainihin wato uzuri irin na shari'a kaman bacci kaman mantuwa kaman wasu al'amura waɗanda suka sha masa kai suka zo suka tafi da tunaninsa ba wai yana sanar da yi sallah ba wayannan abubuwan sun ɗauki hankalinsa bai farga ba lokacin da ya duba sai ga lokacin sallah ashe ya wuce to waɗannan mutane guda uku dukkaninsu suna da goyon bayan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam game da za ramuwar sallar su koda ta kubuce akwai hadisin da muka karanta na mutumin da yayi mantuwa mutumin da yanzu kaman yanzu muna nan dab da sallar isha sai mutum ya tuno bai yi sallar asuba ba a yanzu to yanzu shi sallar asuban sa bata kubuce ba ta kubce masa amma akwai kuma wato shari'a ta bashi dama ya rama an fahimta saboda hadithin da muka karanta na man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha sannan abu na biyu shine mutumin da wasu shu'uni wasu shagulgula suka shigo waɗanda suke tafiyar da tunani ya shiga cikin su tsundum wasu hidindumu ko wasu ko yana cikin wata hidima ta taron jama'a don haka lokacin ana ta wannan abun ya ɗauke masa tunani lokacin da ya dawo cikin nutsuwarsa sai ya ga ashe lokacin sallah ya fita to wannan shi ma akwai ainihin wato yana da goyon bayan hadithi akan cewa lokacin da ya farga bai yi sallah ba to ya yi sallah saboda hadithin sayyidina umar radiyallahu an wanda lokacin da ake ƙoƙarin kewaye garin madina da badala ko da katanga to wannan abu na aikin ya ɗauki hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba su farga da cewa lokacin sallar la'asar ya yi ba sai da rana ta kusa faduwa to kaga wannan shugul ne da aka aka zo aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga yanayin da ake ciki ce wallahi shi ma wannan abin ya sa bai iya tunawa cewa lokacin sallah ya kure haka ba dan haka aka je aka yi sallah a wannan lokacin dan ana idar da sallar kuma sai aka mai da sallar magariba to kaga wannan shi ma uzuri ne sannan na uku shine mutumin da ainihin wato yayi bacci mutumin da bacci ya dauke shi bacci mai nauyi ta yanda bai ji kiran sallah ba bai tashi ba wani bai zo ya tashe shi ba har bai farka daga bacci ba sai da lokacin sallah ya fita to wannan shi ma daga cikin uzurruka ne na shari'a don haka shi ma ba shi da laifi in ya tashi zai rama sallarsa kamar lokacin zai yi ta sai ba kawo mana hadithin imam al-bukhari hadithin abdullahi bin abi qatada wato hadithin tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu sahabbai inda suna cikin tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a nemi guri a nemi a yada zango a wani guri a kwanta saboda dare yayi in gari ya waye sai kuma a ci gaba da tafiya to cikin sahabbai akwai bilal ibn abi rabah sai ya dauki alwashi ko ya dauki nauyin cewa su su kwanta shi ba zai yi bacci ba da haka in lokacin sallar asuba yayi to zai farkar da su a yi sallah to Allah cikin kudurarsa shi ma sai baccin ya dauke shi da haka bai farka ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai farka ba duk sahabban da suke gurin ba wanda ya farka har sai da gari ya waye rana ta fito sannan aka farka don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa bilal ina alkawarin da kai ya ce wallahi na yi iyakar iyawata amma ubangijin da ya karbi rawukan ku kuka kwanta kuka bacci shi ya karbi raina da haka aka tashi da gurin aka je aka yi sallah a lokacin ku kaga wannan shi ma uzuri ne to waɗannan su ne daga cikin azar waɗanda hadisai suka yi magana a kansu ko uzurrukan da hadisai suka yi magana a kansu to sai kuma hukuncin wanda ya ganganci da gangan kawai ya yin sallah lokacin da ya fita da gangan kawai saboda yana ta kasuwanci jira yake sai ya sallami kwastomomi sannan ya zo ya sallah a'a mace ce jira ta sai sai ta gama girki a cikin gida sannan ta zo ta yi sallah ko kuma matashi ne dan kwallon kafa jira yake sai an tashi daga match sannan ya zo ya sallah ko sai ya gama kallon bal sannan ya zo ya sallah ko kuma tana cikin gida sai ta gama kallon ainihin wato fim sannan ta tashi ta yi sallah ko sai ta gama karanta littafi ya ɗauko daɗi da haka tana ta karatun littafin soyayya ta zo rabi jira take yi sai ta ƙarasa sannan ta tashi don ba ta so ta katsa labarin to da ire-iren waɗannan uzurrukan waɗanda kawai haka da gangan da kuma wanda kawai yana zaune ana hira duk aka yi kiran sallah aka yi sallah shi yana zaune bai je ya yi sallah ba to wannan shi ina matsayinsa to shi ne muka ce shi kam yana cikin garin yana kuma cikin haɗari game da ainihin wato shi sallarsa to shi ne nan mala yake cewa idan lam yusalli salata hatta kharaja waqtuha bi ghairi udhrin idan har mutum bai yi sallah ba har lokacin ta ya fita ba tare da uzuri ba fa fi hukumi qada'i hadhihi salah qawlani lil ulama yace to malamai akan wannan mas'ala ta gangancin yin sakin yin sallah har lokaci ya fita suna da maganganu guda biyu magana ta farko annahu yajibu alaihi qada'uha suka ce wajibi ne sai ya rama ta wa huwa madhhabu jumhurul ulama wannan shine wato ra'ayi da kuma mazhaba ta mafi yawan malamai min al-a'immatil arba'a tun daga malaman mazhabobin nan guda hudu imam abu hanifa imam malik imam shafi imam ahmad bin hanbal wannan duk suna goyon bayan in mutum bai sallah ba da gangan har lokacin ta ya fita ba shi da wani uzuri to wajibi ne ya rama wa gairihim da wasunsu hatta da annawawi al-ijma alai har shi kansa imamu nawawi ganin irin gangan ko da taron malaman da suka ce wajibi ne mutum ya rama imamu nawawi yayi da awa cewa ma malamai sun yi ijma'i akan sai an rama wala yasihu amma fa wannan da'awar ijma'in bai inganta ba wa jumlatu masadallu bihi wato a dunkula abinda suka kafa hujja da shi akan cewa duk wanda bai rama sallah ba a bai yi sallah ba har lokacin ta ya fita da gangan to wajibi ne ya rama daga ciki akwai al-ahadithul warida bi wujubil qada'i 'ala nasi su ma sai suka kafa hujja da hadisan da suka wajabta ramuwa akan mai mantuwa kaga an ce can mai mantuwa zai rama to cikin dalilan suka ce suka kawo hujja da hadisan mai mantuwa qalu suka ce yustafadu min mafhumi khitabiha wato za a iya fahimta daga mafhumin wato khitab maganar da hadisan suka zo wujubul qada wajabcin ramuwa alal amidi akan wanda ya ganganci min babi aula tunda mai mantuwa ma aka ce ya rama to ina ga wanda ya ganganci an fahimta ba wai hadisin kai tsaye cewa ya mai ganganci ma ya rama ba a a cewa suka yi wanda ma ya yi mantuwa ba wai da gangan ba mantawa ya an ce ya rama to ina ga wanda da gangan ya ƙi in har za a ce wancan wajibi ne sai ya rama mai mantuwa yanzu ya tuna wajibi ne ya rama to mai ganganci shi ya fi kamata shi ya fi wajaba ma a ce ya rama an ji dalilin su na farko wa ujiba an amma an ba su jawabi akan wannan ainihin wato magana بأن القائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالا من الناس بل إن المانع من وجوب القضاء على العامد أنه لا يسقط عنه الإثم فلا فائدة فيه سكتش دومين shi wanda ya ce annal amida wanda ya ganganci la ya kazi ba zai rama ba lam yarid annahu akhaffa halan minan nasi domin bai zo a cikin hadisin cewa a khaffu halan shi halinsa ya fi sauci minan nasi sama da mai mantuwa ba bal innal mani amin wujubil qada yace abinda ma ya hana a wajabta masa ramuwa a wajabta ramuwa alal amidi ga mai ganganci annahu la yasqutu anhu al-ithma wai zunubin kin yin sallan nan bai saraya ba a kansa ko yayi ta to ina hikima ko yayi tunda da gangan ne bai ba to ai zunubin yana nan a kansa fala fa'ida tafi kenan babu fa'idar ramuwa tunda ko ya rama yana nan zunubin bai saraya ba a kansa fa yakunu ithbatuhu ma adamin nasi abathan bi khilafin nasi to sai zama tabbatar da hukuncinsa cewa shi ma al'amid mai ganganci sai ya rama ma adamin nasi tare da cewa babu nasi abathan ya zama wasa kenan kawai ba nasi ka ce shi ma wajibi sai ya rama an ji shi annasi nassi ya zo akan wajibi ne ya rama to ina nassin da ya zo akan al'amidi shi ma ya rama wanda ya ganganci saɓanin mai bacci da mai mantuwa faƙad amarahum shari'u bi zalika su kan shari'a ta umarce su da su yi mai bacci aka ce in ya tashi ya rama mai mantuwa shi ma aka ce in ya tuna ya rama wa sarraha bi anna al-qada kaffaratan lahumma har ma manzo Allah a hadisin ya bayyana karara cewa ramuwar ita ce kafarar kin yin wannan sallar tasu to shi mai gangancin ya rama kuma ba me ya kafara sa babu la kafarata lahuma siwa thumma innal qiyasa ma huwa qiyasu shay'i ala nadiri sannan kuma aka ce qiyasi suka yi tunda mai mantuwa ma an ce rama to mai ganganci ma ya rama in qiyasi suka yi to ya zama qiyasin abu akan ainihin nazir dinsa لا على ضده وهذا لا خلاف فيه والعمد ضد النسيان والمعصية ضد الطاعة فكيف تقاس عليها yake ta an ka duba abubuwan yanzu kaga al'amdu ganganci diddun nisyan kishiya ne na mantuwa haka alma'asiya sabo diddu da'a kishiya ne na da'a ai ana yin kiyasi yin abu ya kusa yana kamanceceniya da juna to shi annasi an fahimta yana akwai sabo a kansa akwai zunubi akan wanda ya manta bai sallah ba to kuma akwai zunubi akan wanda ya yi yin sallah da gangan har lokacin ta ya fita to kaga ɗaya kenan sannan abu na biyu yanzu kin yin sallah har lokacin ta ya fita bin Allah ne ko kuma sabo ne to kuma shi ainihin wato yin sallah akan lokacinta kar a bari lokacinta ya fita shi kuma aikin da'a ne ko aikin sabo ne to sai yace ta ina zaka yi kiyasin wannan na farko mantuwa ba ganganci bane sannan na biyu sabo ba da'a bane da haka ba kiyasi qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi qada'in na'im wan nasi la kaffarata laha illa dhalika qalu يدل على أن العامد مراد بالحديث لأن النائم والناس لا إثم عليهما فالمراد بالناس التارك sai suka ce to ai wannan hadisin da ya ce da mai mantuwa da mai bacci da annasi da anna'im ba ka fara a kansu sai kawai su rama sallar sai su wayancan malaman da suke ganin wanda fa yake yin sallah da gangan wajibi ne ya rama sai suka ce wannan hadisin ya dullu ala annal amida suka ce ai hadisin yana nuna wannan al annal amida wanda yake yin sallah da gangan muradun bil hadith shi ake nufi ma a cikin hadisin me yasa suka ce li'annan na'ima wan nasi la ithma alaihima domin anna'ima mai bacci wan nasi da mai mantuwa la ithma alaihima ai su ba laifi a kansu fal muradu bin nasi at-tariki ai abinda ake nufi da annasi at-tarik wanda ya bar sallah to shi ma wannan ra'ayin wannan kaulin da suka kawo wa ujiba anhu shi ma wanda ya faɗi wannan ra'ayin sai aka bashi jawabi بأن هذا الكلام يستلزم عدم وجوب القضاء على النائم والناس don an dauki wannan magana taka yana nuna da mai mantuwa da mai baccin ma duk ba ba wajibi bane sai sun rama li adam al ithmi don ba wani laifi alladhina ja'alu al kafarata manutatan bihi wanda aka sanya kafara tana nan nada da zunubin za ta nan nada zunubin to an ce ba zunubi to tunda ba zunubi su ma ba sai sun rama ba wal ahadithu sahiha sarrahat bi wujubi zalika alaihima ga kuma hadisan ingantattu sun wajabta sun yi bayani akan wajabcin rama sallah akan annasi da kuma annaim thumma innal kaffarata qad takunu anil khata'i sannan ai duk inda kaje kaffara to kuskure akai kama takunu anil amdi kaman yanda kuma al kaffara tana kasancewa akan ganganci wa hadha wadih al qiyasu ala wujubil qada ala man farrada amdan fi qada'i ramadan kal mujami'i fi nahari ramadan sai hujjarsu ta uku duk kiyasi ne sai suka ce kiyasi kuma akan wajabcin rama azumi ga wanda ya karya azumi da gangan cikin watan ramadan sai suka yi kiyasinsa da mutumin da ya yi jima'i da iyalansa da rana cikin watan ramadan kaga ai hadisin da ya yi magana akan kafarar mai azumin da ya sadu da iyalinsa da rana ai bai yi magana to wanda ya ci abinci fa wanda ya karya azuminsa ta hanyar cin abinci ko shan abin sha da gangan hadisin ya yi magana a kansa bai yi magana a kansa ba ya yi magana a kan kawai wanda ya kusanci iyalansa da rana to amma su malaman su yana daga cikin hujjarsu sai suka ɗauko wannan hadithin na wanda ya kusanci iyalinsa sai suka yi kiyasin wanda ya ci abinci ma ko ya sha abin sha shi ma suka sa shi a ciki wa ujiba bi anna thubut al-qada ala al-mujami'i fi nahar ramadan da'ifun wa qad akhraj al-bukhari wa muslim hadha al-hadith bidun ziyada wa sum yawman makana ma asabta وهي ضعيفة لا تثبت وقد يستدل لهم ولم يستدلوا هم به بحديث فدين الله أحق أن يقضى فيقال سمى النبي صلى الله عليه وسلم على العبادات الحج والصيام دينا ويجاب عنه بأنه يلزم يلزم من هذا أن يجيز الصلاة قبل وقتها sai aka ba su amsa aka ce to in suka ce haka kaman suna son su halatta yin sallah ma kafin lokacinta فإن أداء الديون جائز قبل حلول أجلها suka ce wai saboda ai bashin Allah shi sai suka kawo hadisin fadainullahi a haku an yi kuda ai bashin Allah shi yafi waje ba a biya dan haka sallah ma tunda mutum ya bai yi ta ba da gangan kaman wajibi ne ya biya kenan to sai aka ce musu to in kun dauko wannan cewa fadainullahi a haku an yi kuda kaman kuna so ku ce yin sallah kafin lokacin ta ma yayi domin kan ana bin ka bashi kuma kafin lokacin biyan yayi sai ka samu kuɗi za ka iya zuwa ka biya to kenan za ka iya zuwa ka yi sallah ma kafin lokacin ta yi kenan Allah ya kuna fahimtar wannan tattaunawa wato wato za ka ji daɗi in kana jin irin kamar wani debate ne tsakanin masu kare wanda ya ganganci shi ma zai rama da kuma wanda suke ganin wanda ya ganganci sallah lokacin ta ya fita ba shi da damar ramawa to bari ka ji dalilan waɗanda suka ce su kuma ba zai rama ba الثاني أنه لا يجب عليه قضاؤها سكت با زي راما با بل كي برما ولا تصح منه كويا يما بتي با ba wajibi bane ya rama duk mutumin da ya ƙi yin sallah da gangan har lokacin ta ya fita ba wajibi bane ya rama in ma ya rama ba ta ba wa bihi qala umar bin al-khattab wannan shine ra'ayin sayyidina umar bin al-khattab umar bin al-khattab according to him in ka yin sallah lokacin ta ya fita ko kai bace ba wa bunuhu abdullah shine ra'ayin abdullahi dan umar wa sa'ad bin abi waqqas shine ra'ayin sa'ad bin abi waqas wa ibn mas'ud wannan shine mazhabin ibn mas'ud an fahimta kaga sayyidina umar sayyidina abdullahi bin umar sayyidina sa'ad bin abi waqas da sayyidina ibn mas'ud waɗannan duk suna da ra'ayin in mutum ya yin sallah da gangan ba wani uzuri lokacin ta ya fita to kawai istighfari zai ta yi amma ko yayi bace ba qala ibn hazm ibn hazm yake cewa ma na alamu lahum mukhalifan min sahaba mu dai a iya sanin mu ba mu samu wani sahabi guda ɗaya da ya saba musu ba ma'ana kamar ibn hazm yana so ya ce maka wannan shine ra'ayin sahabbai gaba ɗaya shi dai bai san wani sahabi da shi kuma yake da wani ra'ayi sabanin nasu ba wal qasim bin muhammad wa budayl al uqayli wa muhammad bin sirin wa mudarrib bin abdullah wa umar bin abdul aziz waɗannan duk ra'ayinsu ne wa da'ifatu min ashabi shafi'i da kuma wasu daga cikin almajiran imamu shafi'i wal zajani wa abu muhammad albarbahari wa ibn batta wa dawudu zahiri wa ibn hazm wa huwa ikhtiyaru shaykh islam ibn taymiya thumma al-allama albani wa ibn usaymin wa huwa ar-rajihu wa mimma yadullu alayhi yace wayannan duk malaman gaba ɗaya da na da can cikin sahabbai da kuma wayanda suka biyo bayan su har zuwa malaman zamanin mu na yanzu to duk gaba ɗaya suna da dama daga cikinsu sun tafi akan ra'ayin kamar wanda aka ba mu misali duk sun tafi akan cewa mutumin da ya ƙi yin sallah da gangan har lokacin ta ya fita to ko ya yi bata ba daga cikin dalilansu ƙaunin lahi ta'ala suka ce faɗin allah ta'ala inna salata kanar alal mumini na kitabun mawukuta sallah da kake ganin ta kasance an wajabta ta akan muminai kuma wajabci ne da an yi masa lokaci an ce a yi ta lokaci kaza to kaga in baka yi ta a lokacin ba ka saba wancan umarnin fasalatu ibadatul muwaqqata dan haka ita sallah ibada ce mai lokaci bi waqatin mahdudud tarafai wato ibada ce wadda an yi wa gefofin ta guda biyu lokaci farkon makutari karshe ko farkon lokaci karshen lokaci duk sanka da sallah ba za ka yi sallah ba sai lokacin ta yayi to kuma duk sanka da karama sallah in ka kuskura ka bari lokacin ta ya fita to shi ma ba za ka rama ba dan in ka rama to ka yi sallah ba wadda aka umarce ka ba domin misali sallar isha an ce muktarinta yana shiga daga lokacin da jajajajen rana ya buya daga nan har zuwa sulusun dare na farko to daga zarar jajajajen rana na yamma ya ɓace to daga nan shine yanzu in kai sallah kafin wannan lokacin ba sallar isha kai ba domin ita sallar isha Allah ya ce sai rana sai jajajajen rana ya wato ya ɓace duhu ya shigo an fahimta ɗaya kenan sannan na biyu idan kuma ka ƙiyinta lafiyar ka kalau ba barura ba wani uzuri na shari'a har sai da sulusun dare na ƙarshe ya fita sannan ka yi ta to yanzu ba sallar isha kai ba don lokacin ta ita ya wuce ka ji haɗarin ƙin yin sallah ba har lokacin ta ya fita tun da mahadudu ɗarafai ne yadda kasan teburin nan ne nan ne farkonsa nan ne ƙarshensa an fahimta yanzu duk wanda ya taho kafin ya karaso yake so ya taka nan gurin kan ya karaso in ya dafa sai dai ya doki nan ya faɗi domin bai karaso gurin da zai taka ba amma yana zuwa nan sai ya taka kuma yana zuwa nan sai ya tsaya in ko ya ƙara wani takun ina zai yi kun fahimci wannan lahu awwalun wa lahu akhir yana da farko yana da ƙarshe fala ya juzu a da'uha don haka baya halatta yin sallah ƙabalar wakati kafin lokaci wala ba da kuruji haka baya halatta yin sallah bayan fitan lokacin la farqa bainahuma babu bambanci tsakaninsu in kuka ce sallah bayan lokacin ta ya fita tayi to wanda yayi sallah kafin lokacin ta shi ma dole ka karba dole ka ce tayi yanzu mutum kawai yana so baya so ya tashi da asuba tashin asuba yana masa wahala ga sanyi ana yi yana yin sallar isha kawai ya ƙara raka biyu ce sallar asuba ce ni ba yana tashi ba ta yi me yasa ba ta yi ba to haka kuma ya ce shi aka yi ta sallar asuba ana ta kiran sallah yana ji ya tashi ya ce gaskiya shi sanyin nan ba zai iya tashi ba sai gari ya yi ya sha a rana ta fito gari ya dan fara ɗumi sai ya tashi ya yi sallah a cikin lokacin sallar asuba ya yi sallar yanzu dai wannan ba shi bane lokacin da shari'a ta ce a yi sallah to a wani lokaci ya yi sallah kuma wace sallah ce wannan in dai asuba ce to ba lokacin ta bane ita asuba daga ketowar alfujir ne zuwa wayewar gari gari yayi haske to sai mutum yana sane sai ya ƙi yin sallar har sai da rana ta fito to yanzu matsalar shine sallar da zai yi ba a san sallar da in yayi sallar to ba a san sunanta ba an fahimta domin ita dai asuba kowa ya san ga lokacinta to sai in kuma kafin lokacin asuba yayi yayi to ita ma ba asuba bace yanzu ya zama sallarsa ta zama muzabzaba baina zalika ita ba isha ba kuma ita ba asuba ba domin bayan sallar isha yayi ta kuma lokacin sallar asuba bai ba to wace sallah ce wannan sai dai ba sani ba da yake kasan da guda hamsin aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi ta ragewa to ba sani ba ko shi bai rage ba kila an masa wani wahayin cewa akwai wata sallah tsakanin isha zuwa sallah asuba kuna fahimtar maganar to sai malai yake cewa la farqa bainahuma babu bambanci tsakanin farkon lokaci da ƙarshen lokaci illa bi nassin yatadammanu amran jadidan sai in kana da wani nassi da ya kawo wani sabon abu kuma yanzu misali kaman matafiyi kaga an bashi dama ya jawo sallar gaba ya haɗe shi da ta baya ko ya tura ta farko zuwa ta gaba yayi wannan kaga yana da wani nassi sabo to yanzu wanda shi kuma da gangan ba matafiyi bane yana zaune a gida yana zaune yana danna dannan wayar har lokacin sallah ya fita yana zaune yana ta chatting yana social media yana kan online yana ta abun nan ko yana kan computer sai yana ta danne danne lokacin mukutari yayi farkon mukutari yayi tsakiyar mukutari yayi karshen mukutari duk lokacin ta ya fita yana zaune to yanzu shi kuma wani nassi kake da shi na cewa in ya tashi ya sallah a wannan lokacin shi ma sallar da ake bukata yayi akwai nassin Allah ya sa kuna gane kan karatun kama fil na'im wan nasi wa sa'iru ashabil a'zar kaman yanda aka yi kaman yanda mai bacci kaga shi akwai hadisi kaman mai mantuwa akwai hadisi da sauran masu uzurruka kal hajj was siyam ramadan tamaman wa ma'lumun annahu idza sallaha qabla al waqti muta'ammidan fa salatuhu batilatun bi ittifaq kuma sanannen abu ne ga baki ɗaya malamai sun ittifaki akan duk wanda yayi sallah lokacin ta bai yi ba bata ba to fa kazalika to dole kuma a yi haƙuri a karɓa cewa lau sallaha da zai sallace ta ba da waƙatuwa bayan lokacinta ya wuce to sawa wannan dalilinsu na farko a ƙarƙashin inna salata kanar alal mu'minin kitabun mawquta dalilinsu na biyu qaulullahi qauluhu ta'ala fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun da kuma faɗin Allah fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna gayya Allah ta'ala ya ce bone da tashin hankali da azaba ya tabbata ga masu sallah wa'anda masu sallah alladhina an salatihim sahun sune waɗanda suke wargi da wasa da sallah ba za su yi ta ba sai lokacin ba za su tashi su yi sallah ba sai lokacin da su suka ga dama ba lokacin da mahaliccin su yasa lokaci ya ce ayi ba ina fata an gane sannan ya sake kawo ayar fakhalafa min ba'dim khalfun aba'u sala sai wasu mamaya suka maye gurbin mutanen kirki waɗanda suke kula da sallah suke tashi su yi ta kamar yadda aka ce a yi to sai kuma bayan zamanin su wayannan na kirkin sun wuce sai kuma wasu ainihin tarkace suka biyo bayan su su kuma irin halin su aba'u sala suna tozarta sallah wattaba'u shawar suna bibiyar soye-soyen zuciyarsu fa sawfa yalqauna gayya da sannu za su haɗu da sharri a rayuwarsu ko kuma fasaufa yalqauna gayya za su haɗu da gayyan wato wasu suka ce wani kwari ne a cikin wutar jahannama za su fada ciki wal iyazu billah falau kana al'amidu li tarki salati mudrikan laha ba'da khuruj waqtiha lama kana lahu alwailu wala laqiya algay to malai yace inda wanda ya yin sallah da gangan in yayi ta to ya riske ta an fahimta da a ce wanda zai ƙi yin sallah da gangan har lokacin ta ya fita daga baya in ya zo ya yi ta a ce ya riski wannan sallar to da wani wailun kuma za a yi masa kuma wace gayya zai fada ai da ba hikima a ce fa saufa yalqauna gayya ba hikimar a ce fa wailul lil musallin suwaye al musallina Allah ya fassara su ya ce alladhina hum an salatihim sahun kuma yana ciki to sai kuma gashi an ce yayi sallar ko lokacin ta ya wuce ya riske ta to tunda ya riske ta wancan fawailul musallin ta tashi daga aiki sannan fadin Allah fa khalafa min ba'di khalfun adaa'us salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqauna gayya game da masu tozarta sallah su kiyanta akan lokacin ta to sai kuma aka ce a an musu fatawa ko lokacin ta ya fita su yi ba komai to in in dai har su yi ba komai to fa sau fa alƙauna gayya ta tashi daga aiki domin su waye aka ce fa wailul musallina irin su ne su waye aka ce fa sau fa alƙauna gayya irin waɗannan ne to sai kuma aka ce a in sun rama shi kenan sun sauke wajibin da ke kansu to kaga wannan ayoyin da ba su da ma'ana كما لا ويل ولا غي لمن أخرها إلى آخر وقتها الذي يكون مدركا لها كما يندى باب ويل باب غي قوان دي جنكر تسلى زوا كرشان لوكش أم بيمتا كما يندى باب غي غريشي yanzu wanda ya yi sallah farkon mukutari da wanda ya yi ƙarshen mukutari duk sun riski sallah to kamar yadda ba yadda za a yi wailu ko gayyu ya samu wanda ya yi sallar kafin lokacin ya fita ƙarshen lokacin ya yi sallah ai ya riske ta to kenan shi ma al'amidu in kuka ce ya rama to shi ma kaga babu wailu babu gayyu a kansa kun ji wata hujja ta uku ta biyu ko to sai ce hadithu man nasiya salatan mu dawo kan hadithin wanda ya manta sallah falyusalliha idza zakaraha ya sallace ta idan ya tuna dalilun wannan hadithin shi kansa gudan dalili ne ala annal amida akan cewa mai ganganci la ya ƙazi sala ba zai rama sallah ba tamassukan bi dalilin khitab in an yi riko da lafazin da hadisin ya zo da shi fa inna man domin kalmar man nasiya sharɗin sharaɗi ne man nasiya wanda ya manta wantifa'u shart yastalzimu intifa'ul mashrut idan kuka kore sharaɗi to abinda aka sharɗanta ɗin shi ma an kore shi fayalzamu anna man lam yansa la yusalli kenan wanda bai manta ba ba zai salla ba domin ci aka yi man nasiya to man lam yansa fa domin ci aka yi man nasiya salatan fal yusalliha wanda ya manta salla ya sallace ta wanda shi kuma yana sane ba mantawa ya ba da gangan ya bar lokacin ta ya fita shi ma ya rama wancan dai kaga domin ka koma cikin siyakin shi ma man nasiya sharɗin وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط كينا من نسي فليصلي ومن لم ينسى لم يصلي نبير أن القضاء إيجاب شرع والشرع لا يجوز إلا لله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سكتي هجة تبير إترام ونن ijabu sharɗin ai wajabci ne na shari'a ko shari'a ita ce za ta ce wajibi a rama ko wajibi kar a rama to wa shar'u ita ku shari'a la ya juzu baya halatta wani ya shar'anta maka wata doka shari'a illa lillahi sai dai daga Allah ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam takan harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد على الصحيح في الأصول كما بايا وجبا يراموا تصلى سين أن سامون الأمر سابو بس زنشي مفي إنغنشي إنك كوما معلمان أصول ولا دليل على الأمر بالقضاء باب ولا دليل دي أمرني لأراما ولو كان القضاء واجبا على العامد كما داما واجبين يرام صلى قوان دي بات sallah da gangan har lokacin ta ya fita to la turika sala hatta ya kharuja waqtuha to lalle da an dinga barin sallah har lokacin ta ya fita da ba wani tsawatarwa da zaka yi wa mutane su dinga sallah akan lokaci me hikima ma ka dinga cewa mutane su dinga sallah akan lokaci ko ba su yi ta akan lokaci ba in suka yi ta yi hatta ya kharuja waqtuha kuma da hakan wajibi ne akan mai ganganci ya rama dan ya bar sallah ko walau kana alqada'u wajiban ala al-amid li tarki salati hatta ya kharuja waqtuha da a ce ramu sallah wajibi ne akan wanda ya bar sallah da gangan har lokacin ta ya fita to lama a gafala Allah ta'ala wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam zalika to lalle da Allah madaukakin sarki bai gafala ba wajen bayanin haka da manzo sallallahu alaihi wasallam bai gafala ba tunda har ya faɗi mai mantuwa ya faɗi mai bacci to da ya ce mai ganganci wala nasiyahu kuma da bas Allah da manzansa da basu manta mai ganganci ba wala ta'ammada inatana li tarki bayani kuma da Allah da manzansa ba za ma su wahalar da mu ba wajen bayan wajen barin bayaninsa da sun Allah da manzo da tuni sun yi bayani wa ma kana rabbuka nasiya kuma ubangijinka baya mantuwa ubangijinka baya mantuwa don haka ba manta al'amidi ba kamar yadda ya yi faɗi hukuncin annasi wa na'im sannan suka ce abu na shida hadisu man fatatuhu salatul asiri hadisin nan na mutumin da ya bari sallar la'asar ta kufce masa ta kufce haka anna ma wucira ahaluhu wa malu kamar wato ya rasa iyalansa da dukiyarsa kamar misali mutum ne da gidansa da iyalansa da dukiyarsa gaba ɗaya su kama da wuta ba abin da ya fita irin asarar da mutumin da ya ƙi yin sallar la'asar har lokacin ta ya fita to asarar da ya tafka ta fi asarar mutumin da gaba ɗaya gidansa da dukiyarsa da iyalansa suka kone fasaha wannan sai ya inganta cewa annama fata fala sabila ila idraki abin da ya kubce ba inda za ka riske shi an fahimta abin da ya kubce ba yanda za ka riske shi walau adaraka au amkana an yudrika lama fata kama tafutu salatu almansiya abadan da a ce zai iya yi wa ya riski ya riska to da lama fata kama tafutu salatu almansiya abadan to da ai shi ma mai gangancin sallar bata kubce masa ba kamar yadda wanda ya yi mantuwa ba ta kubce masa ba walau amkana qada'ul matrukati amdan kuma da zai iya yiwa a rama sallar da aka batta da gangan lakana alqawlu bi annaha fatatu to da da manzo Allah ya ce man fatatu ashe da da yace da aka ce ta kubuce masa kadiban wa batilan ashe da ƙarya aka faɗa ma ashe ba kubuce mata sai ba tunda har ya riske ta abinda ka riska za a ce ya kubuce ma bai kubuce ba an bayyana da ya kubce maka ka samu ka kamo shi da ka kubce maka ka riske shi to yanzu bai kubce ba ba yuqalu liman awjaba qada'aha ko qada'uha 'ala al-'abid abinda ake fada game da wanda yake wajabta rama sallah akan mai ganganci shine hadhihi as-sala allati ta'muruhu bi fi'liha kai malamin da kake bada fatawa cewa duk wanda ya bar sallah har lokacin ta ya fita da gangan ya rama to yanzu hadhihi salatu wannan sallar allati ta'muruhu bi fi'liha wanda yanzu kake bashi umarni kake mafata waye ta ahiya salatu allati amarahu amarahu Allah ta'ala biha tambayar da za'i ma ita ce wannan sallar da Allah ya wajabta masa ya umarce shi yayi am hiya gairuha ko wata ce ba ita ba fa in ƙala hiya hiya idan ka tambaye shi ya ce a ita ce mana ita ce sallar da Allah ya umarce shi ce shine nace masa ya rama ya halatta ya rama qulna lahum to masu wannan fatawar masu wannan fatawar sai mu ce musu fal amidu li tarkiha kenan kuna so ku ce wanda ya ganganci ya yin sallah da gangan har lokacin ta ya fita laisa asiyan ba mai sabo bane bai yi sabo ba ba wani laifi da yi li'annahu fa'ala ma amarahu Allah ta'ala domin ya aikata abin da ya Allah ta'ala ya umarce shi mutum ne bai yi sallar isha ba da gangan har sai da lokacin ta ya fita sai ya tambaye ka shin algafa ta malam ni ne na bar sallar isha da gangan gaskiya malam ba ni da wani uzuri wallahi cacin nake ko kaza nake har lokacin sallah ya fita da gangan to yaya hukunci na yake in yi yanzu ko yaya idan ka ce masa eh kai wajibi ne ma sai ka rama ta to yanzu tambayar da za a yi ma shin wannan sallar da ya yi ta bayan lokacinta ya fita ko sallar da ya yi yanzu shi mai ganganci sallar da aka umarce shi da ita Allah ta'ala ce ita ce wannan an fahimta yanzu ai sallar isha ya tambaye ka to da kace masa ya halatta ya rama ko wajibi ne ya rama ta tambayar da ake ma shin wannan sallar da kake bashi umarnin ya yi ta yanzu ita ce wadda Allah ya yi umarni ya ce a yi ta idan ka ce ita ce to sai mu ce da kai kenan wanda ya yin sallah da gangan har lokacin ta ya fita bai saba wa Allah ba a kamar ya bai saba wa Allah ba to ya yi abin da Allah ya umarce shi me na sabo a ciki domin ka ce yanzu tun da gangan ma bai yi sallah ba yanzu yayi kaman ka ce Allah ta'ala ya ce yayi kenan ba laifi yayi ba kenan wanda ya sallah ya ga dama yayi ta da wuri wanda ya ga dama ya batta sai lokacin ta ya fita yayi ba ya laifi yayi ba wala isma ala qaulikum kuma babu wani laifi kenan akan abin da mutum ya aikata na kin yin sallah da gangan bisa wannan ra'ayin naku wala malamata ala man ta'ammada tarka sala hatta kharaja waqtuha kaga kenan babu wani zargi da za a yi ga mutumin da ya ƙi yin sallah da gangan har lokacin ta ya fita shikenan ba komai wa hadha la yaquluhu muslim wannan ko ba wani musulmi da zai ce ma haka an fahimta wa in qala in kuma ya ce laysar hiya allati amarahu Allahu biha a'a an dai ce ya rama amma ba wai ana ba wai waccan bace wanda Allah ya umarce shi da ita kulna sadaqata sai mu ce to ka faɗi gaskiya gaskiya yanzu wa fi hadha kifayatun idza aqarru bi annahum amaruhu bima lam ya'muruhu lam ya'muruhu lam ya'mur lam ya'muruhu bihi Allah ta'ala yanzu shikenan mun wadatu mun gamsu domin yanzu ya tabbata sun umarce shi da abin da Allah ta'ala bai umarce shi da yi ba wanne ne mai sauki a ciki in ka ce ta yi to yanzu kana so ka ce yanzu abin da Allah ya umarce shi yi wata sallah ka ce ya rama isha a to tun da isha ya yi kaga ya yi abin da Allah ya umarce shi kenan to tun da ya yi abin da Allah ya umarce shi ba wani laifi ya yi ba kenan kenan ba laifi don mutum ya bar sallah lokacin ta ya fita ya zo ya yi an fahimta wannan shine zahirin magana kafin ga wannan ba wanda zai daka rubuta shi a haka idan kuma ya ce a ba ita bace to sai mu ce to ba waccan wadda Allah ya umarni ba ce to yanzu ke na alagafata malam ka umarce shi da abin da Allah bai umarce shi ba wanne za ka ɗauka a ciki to wannan fi tattaunawar kamar an tattaro an ɗan tsakuro ne maganganun suna da yawa wannan a takaice na nuna maka yanzu ka duba duk da cewa ra'ayin jumhur zai rama amma ra'ayin waɗanda ba jumhur ba ka ji hujjojin da suka dinga kawo to shi sa akwai alal akalli akwai haɗari da damuwa ga mutum da gangan kawai zamansa ko ta yi zamanta kawai ta ƙiyin sallah ko ya ƙiyin sallah har sai lokacin da ya ga dama ya tashi Allah za ka yi wa sai ka ga dama ka manta firamare assignment ɗin da Allah ya aiko ka ka zo ka yi a duniya har chatting har sana'a har kasuwanci har kallon ƙwallon kafa har kallon fim ɗin har karanta littafin hausa har dukkan uzurrukan da suke hana mu mai sallah akan lokaci zai hana mu mai sallah to ka ji yanda sallah ka za ta shiga gare ni ka ji yanda malamai tun ɗazu tun da muka zo muke ta magana kuma dan ma muna yayyanke wasu abubuwa game da shin in mutum yi yin sallah da gangan har lokacin ta ya fita ta ma yi ko ba ta yi ba to bisa hujjoji ka ji kai kanka za ka gamsu cewa in ya ma yi ba ta yi ba to yanzu fa Allah zai caje ka da ka yanzu karama ba sallar kara ba ita kai ba yanzu mutumin da ya yin sallar la'asar kawai da gangan ba mantuwa ba bacci ba wani uzuri irin na shari'a ya ƙi har lokacin sallah ya fita to na farko yanzu in ya yi ba sallar la'asar ya ba to tun da ba sallar la'asar ya ba yanzu zai je wa Allah bai yi la'asar ba saboda haka sai ya tanadi amsar da zai wa Allah bayani akan ya sa shi ya sallar la'asar ya ƙi shi sa wasu suka ce kuka da istighfari ya kama ka sai dai mutum ya ta kuka ya ta istighfari kuma kaga shi istighfarin nan ba ka da wani garanti yanzu ba wahayi ake wanda za a ce to dai na kuka an karba sai dai kai tayi kawai har mutuwa to akan wannan mutane suke ganganci suke yin sallah ba banda kuma wanda kawai gaba ɗaya ma kawai sallan ma kawai wata rana in ya ga dama ya wata rana in ya ga dama ya ki wannan fakaji yadda malamai suke ta tattaunawa akan wanda da gangan yana yin sallar amma kawai ran nan ya bata lokaci ya fita ba shi da wani uzuri na shari'a to ina ga mutumin da kawai wani lokaci ya yi sallah wani lokaci ya ƙi yin sallah ko kuma in ta ga dama ta yi sallah in ta ga dama kawai ta ƙi yin sallah ko kuma ga mutumin da kawai ya shiga wata rayuwa ma ya wani sai ya ce ma ya yi wajen shekara baya sallah to me yin sallan ne fa amma ya bari ta kubuce masa da gangan shi yasa duk abin da kake ba sama da sallah ajiye shi kaje kai sallah alabashin ka gama sallah sannan kuma sai ka je duk kai abin da za ka yi kuma Allah da rahamarsa in ka tattara lokutan sallar nan da awoyin da kake da su za ka ga gaba ɗaya bana jin sallah tana kai awa biyu sallar da kake lokacin da kake ba Allah a cikin sallah baya kai awa biyu kullum cikin awa 24 da Allah ya baka duk masallacin da za a tsawaita sallah ma baka zuwa za a yi sallah a za a yi sallah a ja dogon karatu baka zuwa saboda haka duk inda ake shaf shaf kafi kowa sani sai ka ban masallacin layin ku ka ban na bayan gidanku sai ka tafi can tsallaken titi irin tamfuraren nan shaf shaf ne yanzu yanzu na za a yi ta sallar don haka za ga in ba irin sallar asuba ko a zahar ba wani lokaci su ne za ga sukan ɗan ɗauki mintuna amma ragowa za ga babu sallar da nake jin ana yin ta cikin minti ake yin ta a minti goma to ka tattara ka ɗauka duk gaba ɗaya baka ba Allah awa biyu a sallah kullum cikin awa ashirin da hudu kuma shi ya gaya ma dalilin da yasa ya halice ka dan ka dinga sallah sannan sai ka zo ka shantake ka miƙe kafa kawai kake wasu abubuwa da kuma su ba su bane dalilin zuwan ka duniya musamman al'amarin matasa da maza da mata ana samun wannan iskalin da matsalolin su saboda haka ya kamata gaskiya sallan nan mu ɗauke ta da matukar muhimmanci kuma wajibi ne duk kome muke yi sallah yana gaba da wannan abu mu ajiye shi mu je mu sallah in mun dawo mu dora amma gangancin kin yin sallah da gangan har sai lokacin ta ya fita to kaji dai yau kusan takaddamar da malamai suke ta yi akan ana ta kokawar sallar ta kamata yi kuwa kuma bisa zance mafi inganci da ya furin jaye sallar ka bace ba sai dai a yi maka yan kuskurima dan yan dabaru dai dan a sa maka nutsuwa a zuciyarka amma in ka saurari wayannan maganganun kai ka san ko kai kawai dai exercise kai da motsa jiki Allah ya kiyaye wa fi sahih qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa fi sahih al bukhari aidan fi bab al sahwi an abdullah bin buhayna annahu qala صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعد الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم yanzu dama a cikin babin in kun tuna malam abubuwa guda biyu ce za mu yi magana a kansu da sallar da ta kubuce da kuma rafkanuwa to yanzu hadisan da muka karanta satin da ya wuce duk suna magana ne akan sallar da ta kubuce ga masu uzuri kamar bacci mantuwa da kuma wani uzuri irin wanda ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a ainihin wato khandak an fahimta to yanzu kuma hadisan da zamu karanta hadisai ne da suke magana akan salatu sahawi ko sujudu sahawi sujadar rabkarwa in kaza ya faru a ce kai kabli ko ba'di da sauransu to ashe kabli da ba'din nan suna da asali a addini annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a aikace ya nuna yadda za a yi kabli ya nuna yadda za a yi ba'adi domin duk shi ma an samu rafkanuwa a cikin sallarsa wata rana kabli ta kama shi kuma an samu wata rana aka samu rafkanuwa ba'adi ta kama shi to za mu ji a ina kabli ta kama shi a ina ba'adi ta kama shi ya ce hadithi ya tabbata cikin bukhari a cikin babun sahau daga abdullahi bin buhaina annahu qala yace صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana sallah raka'a biyu min ba'd salawat a cikin wata sallah cikin salloli sallar hudu ake yi amma sai yi biyu an fahimta ko kuma sallala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raka'atayn manzo Allah ya mana sallah raka'a biyu min ba'd salawat a wata sallah cikin salloli ka san in an yi sallah raka biyu ai za a zauna a yi zaman tahiya to sun maƙama sai ya manta ya tashi falam ya jilis bai zauna ba faƙaman nasu ma'ahu to kaga shi annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi rabkanwa ba za a yi saurin cewa wani abu domin ko da yaushe ana man wahayi tana iya yawa yanzu haka aka mai da sallar shi yasa ba a yi ce komai ba amma dai su sahabbai sun san cewa ba a yi zaman tahiya ba na farko da haka suka miƙe suka bi shi falamma qada salatahu yayin da manzo Allah ya idar da sallarsa ashe ya tuna cewa ya tsallake zaman farko wa nadarna taslimahu sahabbai suka ce muna jiran yayi sallama mu ce kuma wani abu ne ya faru yau a sallah kabbara kawai bayan ya gama sallolin ya cika rako'in guda hudu kabbara sai ya kabbara qabala taslim tun kafin ya sallama fasajada sai ya sujada sajadataini guda biyu wa huwa jalisun yana zaune thumma sallama sannan ya sallama wace sujada ce wannan to me ya faru a sallar ƙari aka yi ko rage me aka rage zaman tahiya aka rage to yanzu kaga kenan magana kada kake karanta ta malam abdurrahman al-akhdari malam mai lahallari da yake ce maka wanda yayi ragi yayi sujada qabli wanda yayi wa man zada sajada ba'da salam wa man naqasa sajada qabla salam ko to kaga ga hadisin sa hadisin da ya dogara da shi wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya manta bai yi zaman tahiya ba da ya idar da sallarsa maimakon ainihin wato a koma baya tun da an riga an wuce wannan rukunin sai ci gaba da sallarsa bayan ya idar da sallah kafin yi sallama sai ya sujada guda biyu yana zaune sannan ya sallama abu biyu za mu fahimta nan abu na farko shine duk mutumin da ke nan ya yi ragi a cikin sallarsa sujada kabalar salam sannan kuma in ka yi sujada kablin ba sai ka sake tahiya ba kaga ya ce wa huwa jalisun summa sallama da aka ba bukata sai kayi tahiya dama kayi tahiyar to tunda kayi tahiya yanzu kana yin sujada an kai daya ka dago ka koma kai daya kana dagowa sai kai sallama mafhum wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin a babu ma jaa fi sahwi idza qama min rak'atay al-farida sai kawo wannan hadisin ainihin wato ruwaya Abdullah ibn Buhaida sannan ka duba kitabul mawaqit as-salatu mawaqitus salah da a cikin sahihul bukhari ya kuma kawo wannan hadisin sannan imam muslim a cikin kitabul masajid da kuma wasu wuraren sallah a cikin littafin nasa ya kawo wannan hadisin babu a babu sahawi fi salati was sujudi lahu sai kawo hadisin abdullah ibn buhaina ka sake duba hadisin ainihin wato mai lamba ta 86 da 87 duk cikin muslim duk hadisan wannan hadisin ya maimaito a ciki da haka hadisi ne muttafaqun alai وفي صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين وانزغ الله صلى الله عليه وسلم يا سلم أركعة بيو أسلر أظهر قول أثر سي سلم أركعة بيو كاك سلا تاتكا باتتكبا فقال له ذو اليدين sai wani sahabi da ake kiransa zul yadaini an fahimta na jan ana sa zul yadaini ma ko eh amma shi sun ce wafi ya dai hidu ne dogon hannu ne da shi idan kan an sa ma zuliya dai ne ya zama kai ma an duba hannunka a ga dogon hannu ne da kai ba wai kawai sunan ake sawa ba zuliya dai yana da dogon hannu kuma ba sunansa kenan ba an fahimta a wata ruwaya zushimalain sunansa khirbaq khirbaq an fahimta yake cewa sai wannan zuliya dai ni yace aqus aqsurati sala amnasi ta ya rasulallah a wata ruwaya aka ce to abin ya faru annabi ya yi sallah raka'a biyu a sallar la'asar bayan ya yi sallah raka'a biyu ko a sallar azhar da ya yi raka'a biyu sai ya yi sallama kuma sai aka ga ya tashi a kusace sai ya je kaman jikin wannan fila ta masallaci kawai sai ya jingina ya yi sarkafa hannayensa ya sa ɗan yatsunsa ɗaya kan ɗaya haka to a lokacin fakara jasis sara'an masu gaggawa irin masu da an yi sallama fuf sun fice din nan har sun fara ficewa daga masallaci kuma suna kaman cewa kusuratin sala shikenan sallah azhar ta koma raka'a biyu shikenan raka'a ta koma raka'a biyu kusuratin salatu kuma a lokacin cikin mutanen da aka yi sallah akwai sayyidina abubakar akwai sayyidina umar fahaba an yukallimahu su kuma manzo Allah ya musu kwarjini sun kasa yi magana to shi ne fadul ya dai ne karfin hali saboda sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suna ganin kwarjininsa yana yi musu kwarjini in suna gabansa an ce kaman ainihin wato tsuntsu ya sauka akan mutum wace irin nutsuwa za ka yi da rashin gilugilu da kanka da tsuntsu zai amince cewa kai ba ba mai rai bane ya zo ya sauka akan ka ka san nutsuwar ta kai da aka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna girmama shi suna ganin kwarjininsa da haka aka rasa ya za'i to zuliya dai sai ya yi tambaya ya ce ya rasulullah shi ma ba cewa ya ya rasulullah fa sallah bata cika ba kai mana sallah ba tambaya ya yi shi tunda zai iya yiwa hukuncin nan an canza shi ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah a qasuratis sala shin an rage sallah ne yanzu ta koma raka'a biyu am nasita ko kuma mantawa kai ne ya rasulullah domin sallan nan raka'a biyu muka yi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace asadaqa dhul yadayn sai kuma ya juyo ya tambayi kaga a karkashin wannan hadisin zaka fahimci mas'alar Abdurrahman al-Akhdari a can karshe karshen littafinsa da yace idan liman ya samu matsala yayi rabkanuwa aka yi masa tasbihi shi kuma yana ganin kaman a daidai yake yana kan yaƙininsa ya ci gaba da sallarsa akan yaƙini amma in ya ji tasbihi yayi yawa kuma ya kasa gane me ya faru ya halatta ya juyo ya tambaya yanzu fa karka manta da fitar mutane daga masallaci da cewa da suka yi kusurratin sala da maganar zuliya daini da maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da tambayar sauran sahabbai duk ba a cikin sallah ake ba a gama sallah ba dan sallar na raka'a biyu akai da aka duk wannan tattaunawar da aka yi a masallaci da aka yanzu muna sallah sai na zama confused ko liman ya zama confused kuna tasbihi shi bai san me ya faru ba ya halatta kawai juyo ya duba wasu da tsaso a tsawon gaba shi yasa ake son liyali ne ulul ahlami wannan hakan ka samu wanda ya ma fi ka birkicewa shi bai ma san an yaram Kano ba kawai jiya masallaci ana ta tasbihi shi yasa ake son na gaba gaban nan mutane suna yawan son fadawa sahun gaba kuma daidai santan liman yanzu wani lokaci wani za a ga kalalubo shi ma sai zami karatun bayyana ne to kar a zo a samu mushkila amma ya fi kowa ya zo ya makalkale a gurin su wayannan na gaban su ake liyalini ulul ahlami wan nuha haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ulul ahlam ma abota hankali wan nuha da nutsuwa su zama su ne santan lima koda ku kuna can dan za ga wani da an kafarta sallah Allah ya tafi kasuwar rimi kawai gashi dai a cikin masallacin Ammar bin Yasir amma wallahi a kasuwar rimi yake wani kuma tuni ya kai can kwana yan ataba yana so ya ga wani don haka har yana taka gasi suna tattaunawa sun haɗu da mutumin da haka lokacin da wani abu ya faru ya ji ana tasbihi shi ma kawai sai dai kila shi ma ya zama abu ya rima a sha kiɗa shi ma ya dinga subhanallah sai an idan da sallah ya dinga wai dala me ya faru ne dan ake ta tasbihi to shi yasa ake so a samu nutsatsu su zama a sawun gaba ta yanda in liman ya dan samu tangarda za su tashe shi cikin sauki an fahimta kaga ya halatta in liman ya zama wannan sai ya juyo sai mai ahalar ya ce farko ya tambayi adalai mutum biyu duba wasu na tsatsu mutum biyu ce duk a cikin sallah fa ga lasifika tana yi malam ibrahim da allah me ya faru ne a sallah ne malam ibrahim ya ce ai ala gafata malam abin da ya faru kaza kaza kaza aka yi a sallah toto malam musa haka aka yi ce eh haka ne kawai sai ya juya duk a cikin sallah sai kawai ci gaba da sallah kuma a haka ina fata an gane to kaka ce ina malam abdurrahman al-akhdari ya samo cewa a yi magana a sallah kuma a ci gaba da sallah hadisin zuliya dai ne ya ce masa haka da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace asadaqa zulyadain haka zulyadain wai abin da ya faɗa gaskiya ne sallan nan raka'a biyu muka yi ina fata an gane faqala nasu na'am mutanen da suke cikin masallaci suka ce kwarai ku ya rasulullah ai raka'a biyu akai faƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sai ya tashi fasalla ainihin wato ya tashi fasallas na tayin ya yi salla raka a biyu ukura ya yi na ƙarshe guda biyun sai ya tashi ya kawo su sun sallama sannan sai ya yi sallama sun kabbara sannan sai kuma ya kabbara fasajada ya yi sujada misla sujudihi irin sujadar da yake yi au aqwala ko wadda ta tsanfi ta tsayi an fahimci wannan to yanzu anan wannan hadisin dai Imam al-Bukhari a cikin kitabu sala babu hali ya akhudhu al-imam idha shakka bi qawli nas kaji yanda Imam al-Bukhari ma ya fitar da fiqhun hadisin shin liman zai iya yin ruko da maganganun mutane a cikin masallaci idan yana kokonto sai kawo wannan hadisin zuliyadai ruwaya abi huraira to yanzu a nan wace sujada aka yi ba'adi me ya faru a cikin sallah kyau aka nake so ragi aka yi kokari ikhtalafa fi masjid ammar bin yasir ulama an yi rage me aka rage raka'a biyu ba a kawo ta ba to ƙari ya kai ayo me na ce ga karatu mun karanta ai kai ma kana da kana da kana ta cewa an damu Allah shiga wata wala ƙari ya kai na'am ƙari da kyau kuma an yi sallama duk wannan ƙari ne kaga sallama nawa aka yi a sallar sannan duk wannan tattaunawa duk tana cikin sallah sallah ce ita ma na'am a'a wannan maganganun duk su ma suna su ma sallah ne a'a tambayar ka ake yanzu da maganar zuliya da ni da magana da annabi sallallahu alaihi wasallam da tambayar da sahabbansa aka yi duk cikin duk sallah ce a'a ba wannan nake tambaya ka ba na yadda a cikin sallah ne amma su ma duk sun zama sallah to tunda ba su zama tunda ba su zama sallah ba menene a cikin sallah aka yi su ma maganganun ƙari ne ko ba ƙari ba ne sannan kuma gashi an yi sallama ko to in mun ɗauki maganganun mu ɗauka cewa maganganu ne shari'a ce ta ce a yi yanzu tattaunawa wannan ba matsala ba ne tun da shari'a ce ta ba da dama a yi da aka ku ajiye ta gefe yanzu me aka yi na ƙari sallama aka yi ƙari aka yi a sallar na'am ina hukuncin wanda ya ƙari a cikin sallah na'am sujada ba da salam sujada ba da salam ka san wani ya ce ƙabli da ba'adin nan suna rikirkita shi wani lokaci zai rasa wacce ce kabilin ne wacce ce ba ne shi samu kowa mai karatu kayan kana wallahi malam abdurrahman akadari allah ya saka da alheri ya yi kokari babun sawun nan yadda ya dinga bi yana kakkawo misalai in kaza ya faru kabili ne in kaza ya faru ba'adi ne in an samu kaza da kaza ya faru haka ya dinga bayani an bayyanta a cikin sallar don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujada ba'di ba'da salam ko yanzu kaga muna da hadithin qabli muna da hadithin me ba'di sannan wannan hadithan sun ba mu mizanin au cewa duk lokacin da na samu ragi a cikin sallata me hukunci na qabli qabli in na samu ragi a cikin sallata qabli ko to duk lokacin da na samu ƙari a cikin sallah fa ku riƙe wannan sannan abu na biyu idan mutum ya bar rukuni a cikin sallah ya bar wata farilla a cikin sallah kamar ya bar ruku'u kamar ya bar raka'a ƙabli zai yi ko ba ji na'am sai ya kawo abin da ya bari in ka koma maganar mai ahalar ya ce ana yin sujadar rafkanuwa ne idan mutum ya bar sunna amma duk waman na ƙasar fara'iza falayu jizihi sujudu anha duk wanda ya bar farilla to kafin a ce ya yi ƙabli ko ba da sai fa ya kawo wannan farilla yanzu kaga annabi ya yi ragi da farko domin sallah raka'a biyu ya yi sallama amma tun da raka'a rukuni ce a cikin sallah dole sai an yi ta kaga bai ce to shikenan tun da mun yi ragi a sallah kawai sai ya juya ya sujada ƙabli ai sujada ba'di an yi raka'a biyu a azhar sai ai ba'di kawai kaga sai da ya tashi ya karo raka'a biyun sannan kuma sai aka yi hukuncin kabli ko ba'di shi yasa malam ya gaya maka cewa duk mutumin da ya bar rukuni a sallah yanzu misali kawai daga tsaye kayi karatun fatiha kayi karatun sura tunanin ka ya tafi wani waje kawai su sai ka tafi sujada ba kai ruku'u ba to malam abdurrahman al-akhdari ya faɗa ma yanda zaka yi sai ya ce tunda ka tafi sujada wa zai warware mana wannan ya zai na'am kawai ya jefar da ita da gafata mana to ina zai jefa ta na'am na'am
na'am na'am kun yi ittifaki da shi a haka to na'am haka ne to
to sai yake cewa wa fi sahihil bukhari aidan ga wani hadithin shi kuma a cikin sahihul bukhari aidan fi riwayatin ukhra a wata ruwayar an abi hurairah radiyallahu an daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda qala yace sallan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam adh-dhuhra rak'atayn manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar azhar raka'a biyu faqil قد صليت ركعتين فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين a wannan ruwa kenan sallah raka'a biyu a sallar azhar kaga kenan wancan hadisin da Zulaidan ya nuna wannan abin ya faru ne a sallar me azhar da aka faqila sai aka ce da shi qad sallaita raka'atayn ya rasulullahi raka'a biyu kai fa salla raka'atayn sai ya tashi ya karo raka'a biyu thumma sallama sannan yayi sallama summa sajada sajadataini sannan yayi sujada guda biyu da ya fara nan wata sujada akai ba da akai irin abin da ya faru a hadisin zule da ni ba da shi ma akai hadisin zule da ni ba da akai me ya faru a hadisin zule da ni ƙari a nan kuma me ya faru ƙari da haka hukuncin ƙari shine me ba'adi an fahimta ko wannan hadithin shi ma imam al-bukhari ya ruwaito shi a cikin abuwabu sujudis sahawi shi ma hadithi ne wanda yake yana cikin bukhari malai ce in taha bayanu dariqi sunnatul muhammadiyya fi babi qada'il fawaid was sahawi ala sabili tanbihil uqala la ala sabili al-ihsa za mu takaita anan insha Allah mai bi za mu dan ko mu karo wani hadithin da ke magana don mu sake fayyace maganar sahu a sati mai zuwa Allah ya kai mu sannan sai mu shiga karatu gaba ta gaba insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma bihamdik shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ya ce allah ya kara wa malar lafiya tambaya a nan ita ce shin mutumin da ya fada cikin halin rashin lafiya har ta kai da an kai shi ga intensive care unit wato a asibiti kenan shin idan ya farfado zai rama sallolin da suka wuce shi na sauran kwanakin ba zai rama ba sun fada a kansa domin a kan sharuɗan takalifanci za ka ga akwai balaga akwai hankali akwai musulunci akwai sharuɗan suna nan da yawa da haka akwai hankali shi kuma lokacin da yake cikin wannan tun da hankalinsa baya tare da shi lokacin da zai farfado iya sallolin da ya farfado a lokacinsu kawai zai dora daga nan amma sallar kwanakin da ya ɗauki kwanaki ba a cikin hayyacinsa yake bai san a inda yake ba to wannan babu hankali tunda ba hankali ba ta kalifanci a kansa wallahu ta'ala alam amin